أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta EKS wato Islam Kitab wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na ɗari da arba'in da biyu kenan kamar yadda yan uwa su masu biyuwar mu suka sani muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdulkadir Ar-Razi. A darasinmu da ya gabata mun tsaya ne a aya ta wato ta aya ta sha biyar a cikin daf'o'i hamil ittirab an ayatul kitab na aya a mas'ala ta ɗari da hudu. To a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi ne akan wannan mas'ala mun kai tsakke ta ne lokaci mun halinsa kenan za mu wato ɗauko daga mu ɗanyi bita kaɗan. sannan sai mu kawo daidai inda muka tsaya sai mu ci gaba da bayani saboda wanda bai saurari wancan darasin ba rayuwa ko kuma ko da ya saurara ya manta ina ne aka tsaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewar sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya To, ‘yan uwa musulmi a mas'ala ta ɗari da hudu ne muka tsaya bayan malam ya kawo aya wa makunna mu'azzibi na hatta na ba'asa rasula, wato a aya ta sha biyar a mas'ala ta ɗari da hudu a cikin littafin daf'o ihamil tirab an ayatul kitab. Malam da ya kawo wannan aya abinda take nunawa Allah ya ce ba mu kasance za mu azabtar da wato bayi ba kenan hatta na ba'asa rasula sai mun turo manzo mu'azzibina kenan mu'azzibina wato annas kenan an shafi maf'ulun bihi. wato mu kasance za mu azamtar da mutane ba sai mun turo manzo to kuma malam ya kawo ayoyi wanda suke nuna cewa lalle Allah ya faɗi wannan rusulan mubashirin wa mundirin li Allah yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ya turo manzanni masu bushara masu gargadi dan saboda kan mutane su samu hujja in an zo ran tashin alkiyama su ce sun manta da alƙawalin da suka ɗauko ga Allah tun suna cikin sassan annabi Adam ko kuma su ce Allah da ya turo manzo da kuma wato busu kaskanta ba da sauran abin da ya kama da haka sannan kuma malai ce daga cikin abin da ke tabbatar da wannan in an ka zo su yan wuta za a tambaye su lokacin da za a kada su a cikin wuta ko in an kada su kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir kaga wannan ya nuna cewa dukkan su kullama duk lokacin da za a kada su ya nuna kowanne daga cikin su wato wannan ya ce manzo ya zo mishi to sai kuma malin ya kawo cewa sannan kuma akwai ahlul fatra waɗanda su mutane waɗanda manzanni ba su zo musu ba mutane ne sun rayu har suka mutu babu wani sako da ya zo musu to sai malam ya faɗi cewa to su kuma waɗannan wato aka nuna cewa nassoshi suna nuna cewa za a yi musu wato azaba kenan ko da manzo ya zo ko ko da manzo bai zo ba to kaga kaman a zahiri mutum zai ga kaman waɗannan nassoshi sun ci karo da juna to sai malam ya fara kawuwar wato amsar da waɗansu suka kawo waɗansu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi al'awwal da ya kawo cewa azabar duniya ake nufi ba za a yi azaba a nan duniya ba har sai an turo manzo amma in ba a turo manzo ba za a bar su su rayu in sun je kiyama sai a yi musu azaba ta wuta suka nuna cewa kenan su abinda suka wato ɗauka kenan an gane ko to waɗansu daga cikin malamai waɗanda ba su yarda da ra'ayi ba suka ce to amma wannan cewa azabar duniya ake nufi a keɓance da azabar duniya ra'ayi ne mai rauni kamar yadda malam ya kawo saboda yan wuta duk lokacin da za a kada su a cikin wuta za a cewa alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir amsar da waɗancan suka bayar ta biyu waɗanda suka ce cewa cewa su ahlul fatra yan wuta ne suka ce saboda da an ka ce ba za a turo ba za a zartar da mutane ba sai an turo musu wato manzo shine kamar abin da ake nufi abin da wato ba zai boyuwa ba akan hankali kamar yanzu shari'a za ta iya boyuwa kamar yadda ake cewa sari'a hankali sabanin shari'a ana nufin hankali yana iya saba ma shari'a a wani lokaci amma shari'a ita ce abin bi kuma duk da yake wasu malamai sun ce in hankali ingantacce ne ba zai saba ma shari'a ba amma in shari'a ta zo mishi ko ba haka ba to almuhimmu dai ko ko hankali yana dacewa ne da abin da in dai bai lalace ba yana dacewa ne da abin da shari'a take a kan shi to shine malamai suke cewa to su kuma wannan suka ce ai saboda cewa da zuwan mutum a duniya kuma tun can a tsatson annabi adam kamar yadda ayoyi na suratul araf suka nuna cewa mutane sun ɗauko alkawari kuma da suka zo nan duniya sun ga duniya sun ga halittun Allah kuma sun san cewa wasu suka yi kansu ba Allah shi yi su kenan wannan ya isa nuna su yi tauhidi na Allah kenan in sun kai shirka ba su da wani uzuri shine amsa ta biyu da suka bayar to a inda zamu tashi a yanzu shine amsa ta uku as-salisu abu na uku amsar da su suka bayar cewa ahlul fatra ma'ana waɗannan mutanen da manzo bai zo musu ba yan wuta ne ba su da wata hujja da za su faɗa anna indahum baqiyata inzarin suna da sauran gargadi tare da su mimma ja'at bihi rusul na daga abin da manzanni suka zo musu alladina ursilu qablahu sallallahu alaihi wasallam manzannin da aka turo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taqumu alaihim bihal hujja hujja tana tsayuwa akan su tunda waɗannan manzannin sun zo sun tafi an gane ko to kenan tunda kafin manzo ya zo akwai saura na abubuwan da manzanni suka zo da shi to wannan ya isa zaman to hujja gare su malam yace wa mala ilaihi ba'd al-maili ya da garkata zuwa ga wannan ra'ayi wata ‘yar karkata ibn qasim fil ayatul bayyinat wato mai ibn qasim mai ayatul bayyinat al-abbadi littafi wato da ya rubuta malin yace to wa qad qaddamna mun gabatar fi surati ali imran a cikin suratu ali imran anna hadha al-qawl wannan magana yarudduhu al-qur'an qur'ani yana kamar yana mayar da wannan magana fi ayatin kathira a cikin ayoyi da dama musarrihatin wadda ta bayani karara ta kururutas in ji malaman zauri bi nafi aslin nadhiri anhum ta kore cewa babu wani mai gargadi wanda ya zo musu ka qaulihi kama fadar Allah subhanahu wa ta'ala litunzir qauman ma unzir aba'uhum kina an turo manzo sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani dan yayi gargadi mutanen da ba a gargadi iyayensu ba suratu yasin aya ta shidda wa qaulihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala am yaquluna iftara shin suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kirkira alqur'ani bal huwa alhaqqu min rabbik shi alqur'ani gaskiya ce wato daga ta zo daga wajen ubangijinka litunzira qauman don ka gargadi waɗansu mutane ma unzira ma atahum min nadhir min qablik wani mai gargadi gabaninka bai zo musu ba suratul sajada aya ta uku wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kunta bi janibi turi iz nadaina ba kasance ba kana gefen at-tur dutsi kenan wanda Allah ya magana da annabi Musa iz nadaina lokacin da mun ka kirai ai iz nadaina Musa walakin rahmatan min rabbik sai dai rahma ce ta ubangijin ka mun kai maka wahayi muka baka wannan labari litunzira qauman dan ka gargadi waɗansu mutane ma atahum min nadhirin min qablik wani mai gargadi bai taɓa zo musu ba gabaninka suratul qasas aya ta 46 wanda yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah ne a dalilin da suke nuna daga cikin dalilin da suke nuna annabin Allah ne don lokacin da an kai wannan tattaunawa da abubuwan da suka faru bai da labarin su to ya aka yazo da su kuma bai ba lokacin ba kuma shi bai karatu littafi ba malam yace to wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha ban ba su wadansu littattafai ba su mutanen makka suke karatun su wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadir ba mu turo wani mai gargadi gabanin ka ba suratu saba aya ta 44 malam yace ila ghairi zalika min al-ayat zuwa ga wani wannan irin ayoyin da suke nuna cewa wani mai gargadi bai zo musu ba to dan haka a ce akwai sauran gargadi tare da su wannan bai zamantowa hujja to haka dai waɗanda su ne ra'ayuka guda uku dai da su waɗannan suka bayar na cewa halul fatra za a yi musu azaba malam yace to wa ajabal qailuna masu bada amsa sun bada amsa bi anna ahlul fatrati su ma abuta ahlul fatra ma'zuruna za a yi musu uzuri an misli qawlihi an gane ko daga fadar irin fadar da Allah ya ce ma kana lin nabi ila qawlihi min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim daga cikin waɗannan dalilan da suka nuna cewa ma ahlul fatra su sun ce ahlul fatra ƴan wuta ne su ma waɗannan sun kafa hujja cewa ma za a yi musu uzuri don suka ce daga cikin dalilan su inda Allah ya ce ma kana lin nabiyyi su ma sun kafa hujja tunda an ce nan su waɗancan sun kafa hujja ne da cewa ƴan wuta ne don an ce an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara ga mushrikai suka ce to ai gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka mutu su ƴan wuta ne mushrikai ne to su ko waɗansu suka kafa hujjar da aya har yanzu kaga abin da yake nuna cewa mas'aloli na ilimi da mutum ya saba maka tana yiwa ma ya kasance ma dalilan ku guda ne an gane ko su sun sake kafa hujjar da aya dan Allah ya ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikin su neman mu mushrikai gafara min ba'di ma aw an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba ko da sun kasance ma abuta kusanci min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa su yan jahannama ne mutanen jahannama ne ma abuta jahannama kenan bayan sun mutu akan shirka kenan mushriki in ya mutu ba a neman masa gafara sannan mushriki in yana da rai ba a neman masa gafara ga a ce Allah ya gafarta mishi sai dai a neman mishi Allah ya shiryar da shi in yana da rai suratu tauba aya ta 113 malam yace min al-ayatil mutaqaddima ayoyin da suka gabata kenan malam ya kawo su a lokacin da waɗancan suka fauja cewa waɗancan sun mutu akan shirka kenan ahlul fatra ne ƴan wuta ne su ko waɗannan suka ce ba ƴan wuta bane malam yace bi annahum saboda su la yatabayyanu lahum bai bayyana gare su ba annahum su min ashabil jahim cewa su ƴan wuta ne wala yuhkamu lahum bin nar ba a musu hukunci da cewa su ƴan wuta ne walau ma tu kuffaran an gane ko ko da sun mutu kafin rai illa ba'da inzarihim sai an yi musu gargadi ne wamtina'ihim min al-iman suka ki karɓar imani ka Abi Talib kamar Abu Talib a aqida ta ahli sunna wal jama'a an gane ko cewa bai yi imani ba duk da yake in shi'a sun yi tsaye tsayin daka sun ce yayi imani sannan kuma suka kafirtar da sabai su kuma suka ce uku ne abu su kafirta ba ko bakwai ko shidda kaga kenan da wanda ya ce Abu Talib ne bai imani ba ya ce sahabbai sun imani da wanda ya kafirtar da sahabbai dubbai an gane ko sannan kuma ce uku ɗaya ne abu su kafirta ba ko biyu ko uku kuma ya dawo yana cewa waɗannan suna wasa da addini wane ne yake wasa da addini qur'anin waye rubuta shi hadisan waye ruwaito su duk a watsar da abin da sahabbai sun kai saboda dai a ce Abu Talib shi kadai ne to yanzu kuma ya zamu yi yarda da qur'anin da aka sahabbai suka rubuta kuma ya zamu yarda da hadisan da sahabbai suka ruwaito kenan kaga wannan ai an ruguza addini gaba ɗaya wane ne yake fa wasa da addini Allah ya kyauta malam yace to wa hamalul ayatil mazkura sai malamai suka ɗauki ayoyin da anka ambata ala hadhal ma'ana akan waccan ma'ana cewa dukkan ayoyin da suke nuna za a yi musu azaba shine cewa wato cewa za a yi musu azaba ne a matsayin za a yi musu azaba ne in an yi musu gargadi in kuma an turo musu wato manzo kuma suka ki karba yace to wa turida waɗansu malamai sun gitta ma wannan ra'ayi sun ki karɓar shi hadal jawab wannan amsa da aka bayar bima sabata fi sahihi abin da ya tabbata cikin sahihi min dukhuli ba'd ahli al-fatrati an-nar domin ahli al-fatra za su shiga wuta ka hadith inna abi wa abaka fi an-nar wanda suka ce inna abi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani lalle babana wa abaka da babanka fi nar suna wuta as-sabit fi sahih muslim wanda ya zo cikin sahih muslim hadisi ne na 203 hadisi na Anas bin Malik an gane ko to wa amsalihi min al-ahadith da wani shi daga cikin hadisai wanda kuma waɗansu sun ce abi wa abaka nan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abi ba yana nufin babansa ba mahaifi wasu sun fassara shi da cewa abinda ake nufi baban shi wato ammuhu kina Abu Talib shine ake nufi domin shi na shi sun tabbata da cewa shine a dan wuta kuma wani lokacin babban mutum ana kiran shi baban shi domin kanin mahaifi da mahaifi yana matsayin mahaifi da kaka ma Qur'ani lokacin yana kiran shi mahaifi ko ba haka ba annabi Yusuf yake cewa wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub an gane ko kaga ya bi millar baban shi Ibrahim annabi Ibrahim ba baban shi bane ina fata an fahimce ni annabi Ibrahim baban wato abin nan kakan shi ne ma tunda annabi Yusuf dan annabi Yaqub ne annabi Yaqub dan annabi Ishaq ne shi ko annabi Ishaq shi dan annabi Ibrahim ne to kaga ko annabi Ibrahim in shi a haifi annabi Ishaq shi ko annabi Ishaq kakan annabi Yusuf ne kuma kira shi baban shi kamar yadda Allah yake kira mu ya bani Adam ya ku ƴaƴan annabi Adam alhali ko annabi Adam mu yanzu baban baban baban kakan kakan kakan kakan illa masha Allah Allah da ya san iyaka to waɗansu sun fassara wannan akan wannan hadisi to wasu suka ce to kenan su ahlul fatra in mun fassara shi da cewa kenan waɗanda kamar daga cikin iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ahlul fatra waɗanda da'awa bata zo musu ba to nan ana nufin waɗanda ba a yi musu gargadi ba an gane ko kenan in an ɗauki Abu Talib ne shi ai da'awa ta zo mishi kenan dan babu matsala bai karba ba in kuma an ɗauki a waɗanda bata zo musu bane tunda iyayen manzo sallallahu alaihi wasallam an ce hadda kakakin nan shi misali to su waɗannan da'awar bata zo musu ba to nan wanne ne ake nufi daga cikin su akwai sabani tsakanin malamai malam yace to wa amsalihi min al ahadith da sauran hadisai waɗanda suka zo kuwa da nuna suke nuna ma'anar cewa ahlul fatra za su samu suna wuta misali kamar waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo iske su kaburran su suna cikin azaba ya dauko wani dan ganye ya dora musu ya faɗi kuma illa cewa ɗaya daga cikin su yana zuwa da annamima yana yin annamimanci yana faɗar magana don ya ɓata wato labari domin annabimanci daga nan mai nimmu ne shine abin da yake tashi kamar turare kanshin turare yana zuwa yada magana wadda za ta kawo fitina tsakanin mutane sannan kuma yake nuna cewa abin nan gudan kuma yana bai suturta kanshi daga fitsari kenan kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda suke nuna ahlul fatra suna da laifi da sauransu dai malin yace to wa utrida hadha al-i'tirad an gane ko malin yace an gitto da wannan i'tiradi an gitta ma shi ma wannan gittawa da suka yi da suka ce ama su ma suna da tacewa a cikin wannan har suka kawo wannan hadisin bi anna al-ahadith cewa waɗannan hadisai wa in sahhat ko da sun inganta fa hiya akhbaru ahadin ma'ana khabar ne na ahad in an ce ahad wanda bai kai mutawatiri ba wanda tana yiwa wanda suka ruwaito shi suna zama tuwa mutum biyu ko abin da ya kama da haka akwai sabani wajen adadin da ke sawa nasu ya zama tuwa mutawatiri to amma dai yuqaddamu alaiha alqati' ana gabatar da wato labari wanda yake qati' yanke ka qaulihi kamar fadar Allah subhanahu wataala wa ma kunna mu'addibina hatta nab'atha rasula wa mu kasance muna azurtarwa ba sai mun turo manzo to kenan za a gabatar da su akan irin waɗannan hadisai wanda suka zo ta hanya daban-daban wanda ko da an ce sun inganta to buskai karfin ma'ana ba irin wannan ko kuma shi waɗansu hadisai ayi tawilin su da cewa waɗanda manzanni ne sun zo musu ko kuma nan ba ba ba ba ba mahaifi ba kai tsaye ake nufi malam yace to wa uturi da hadha al-i'tirad aidan shi ma wannan ra'ayi da wadansu suka biyo an gitto mishi an sake gitta mai kenan bi annahu la yata'aradu amun wa khas ai da anka ce ba za a azabtarwa ba sai an turo manzo to da amun da khas ba za su ba za su ci karo da juna ba domin waɗannan nau'uka ne wanda nassi ne tabbatar da su kenan su sai a fitar da su cewa su sun tabbata cikin nassi kenan su ba za a cewa ba za sun ci karo da wato wato aya malam yace to fa ma akhrajahu hadith fama akhrajahu hadithun sahihun kharaja min al-umum duk abinda hadisi ne ingantacci ya fitar da shi ya nuna banda wane banda wane banda wane tunda su an nuna waɗannan kamar sun shiga wuta to kharaja min al-umumi sai a fitar da shi daga umumi wala wa ma lam yukhrijhu nassun duk abinda nassi bai fitar da bai fitar da shi ba sahihun ingantacci nassi ingantacce ko aya ko hadisi to baqiya dakhilan fil umumi sai a bar shi cikin umumin sa sai zaman to ya zama cikin wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula amma wanda nassi ya fitar da su karara to shikenan sai a fitar da su malam yace wa uturi da hadha al-i'tirad shi ma wannan ra'ayin an saki gitto mishi aidan kuma bi anna hadha at-takhsis domin shi wannan takhsisi da an kazo da shi na kebance waɗansu a cikin karkashin ma'ana aya yubtilu illatal am wato zai bata illa ta umumi ma'ana nan duk da yake lalle babu ta'arud tsakanin am wal khas to amma akwai sharuɗa kada ya zamanto ya bata illa ta am domin khas in ya bata illa ta am to nan ba akwai matsala malam ya ce to li'anna Allah ta'ala domin shi Allah subhanahu wata'ala tamaddaha bi kamalil insaf Allah ya yabi kansa da cikakken adalci wa sarraha bi annahu la yu'azzib Allah ya faɗa ƙarar ba zai azabtarwa ba ba zai azabtar da wato wani mutum ba hatta yaqta hujjatal mu'azzabi bi inzarir rusul ba zai azabtar da mutum ko aljini ba kenan hatta yaqta hujjatal mu'azzab sai ya yanke hujjar an gane ko wanda an ka azabtar bi inzarir rusul da gargadin manzanni fi dari duniya anan duniya wa bayyana anna zalika al-insaf at-tamma illatu wato wa bayyana Allah ya bayyana anna zalika al-insaf wannan adalci at-tamma cikakke illatu li adami at-ta'dib shine illa da tassa ba zai yi azaba ba falau azaba insanan wahidan da dai Allah ya azabtar da mutum daya min ghairi inzarin ba tare da mai gargadi ya zo mishi lakhtallat tilka al-hikma da wannan hikma ta samu matsala domin an ce dama hujjar dalilin turo manzanni don saboda mi don saboda su yi gargadi sannan a yanke wannan hujjar sannan a samu wuta to ya an ka sa wani huta ba a turo mai manzanni ba kenan kaga wannan illar babu ta wala sabatat lidhalika almu'azzabi alhujja da ya tabbata lidhalika almu'azzab ga mutumin da an ka azabta alhujjatu hujja allati ba'atha Allahu ar-rusula waɗanda Allah ya turo manzanni li qat'iha don su yanke ta kama sarraha fi qawli kamar yadda Allah ya bayani wato ya bayyana karara a cikin fadarsa rusulan mubashirin wa mundirin manzanni ne waɗanda Allah ya turo su masu bushara masu gargadi li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul dan kan mutane su zamanto sun samu hujja da za su faɗa wato a gaban Allah ranar tashin alkiyama bayan shuɗewan manzanni an gane ko aya ta 165 a cikin suratul nisa malin yace wa hadhihi hujja wannan hujja bayyana fi surati taha Allah ya bayyana ta qarara a cikin suratu taha bi qawlihi walau anna ahlaknahum bi azabin min qabli da dai mun azabtar da su da azaba kafin shi alkur'anin ko turo manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da sun ce Allah da ka turo mu manzo da mun bi ayoyinka min qabli an nadhilla wa nakhza kafin mu kaskanta mu kumyata wa ashara laha fi suratul qasas Allah ya ƙara bayanin wannan illa a cikin suratul qasas bi qawlihi da yace walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim yace ila qawlihi wa nakuna minal mu'minin aya ta 47 a cikin suratu wato al qasas an gane ko waccan kuma da muka ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi cikin suratu taha aya ta 134 to shi ma dai wannan aya ta cikin suratul qasas walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim in ba dan da musiba ka ta shafe su ba saboda abin da suka aikata hannayen su suka aikata ma'ana suka aikata domin an ce hannu domin shine yake yawan aiki ko kuma na an faɗi hannu ana nufin dukkan dan adam domin dan adam dukkan sai yake aiki to in Allah ya halakar da su za su ce wa rabbana laula arsalta ilaina rasula Allah da dai ka turo mu manzo to shikenan sai Allah subhanahu wataala ya turo manzo an gane ko to kenan in an ka ce waɗansu an fitar da su daga cikin wannan to kenan illar da ta sa Allah ya turo manzanni to kenan kuma ta samu matsala malam yace to wa hadha al-i'tirad al-akhir malam yace to wannan shi kuma kamar gittoma dalilin da an kai yajri ala al-khilaf fi an-naqd amma zai gudana ne akan sabanin da akwai a wajen malaman usulul fiqh fi an-naqd wajen warware illa domin akwai abubuwan da su ake warware illa wato hal huwa qadihun fil illati aw takhsisun laha shin wai shin shi a warware illa an gane ko shin za ta warware ne gaba ɗai in an ce an warware kamar in an ka samu cewa nayi kaza don kaza kuma sai ka ƙara wani abu saman wannan abin shin zai zama to kamar ka warware waccan ne ta farko ko ko kayi takhsisi ne in wannan abin ya ci karo da ita don in bai ci karo da ita ba to ai babu matsala sai ka ce misali na ci abinci an gane ko na ci abinci don in kore yunwa wannan ba matsala ba ce ba su ci karo da juna ba na ci abinci don in kore yunwa kuma in ji daɗin tafiya kaga ba sa cin karo da juna ina fata an fahimce ni to amma idan ka ce na ci abinci misali don in kore yunwa kaga nan ka faɗi illa sai ka ce kuma na ci abinci misali ba don in ƙoshi ba to kaga nan aina an samu matsala to don kore yunwa daban shine samun ƙoshi kuma ba don ka ƙoshi ba to kaga nan ai akwai matsala to waɗansu malamai sai suke cewa to nan me ake nufi irin wannan in ya faru ko kaka warware ta ne to shine waɗansu malamai suka ce a'a idan za su ci karo da juna to nan an warware ne amma in dukkan suna iya tafiya alƙibla guda don in yi balaguro don in ji daɗin tafiya don in ji daɗin balaguro ai duk ba matsala bane kana iya cin abinci don wannan amma don in koshi ko ko a'a don kar na koshi to nan akwai matsala sai in ya zamanto taksisi ne in taksisi ne na ci abinci don na kore yunwa amma ba don na koshi ba to nan akwai matsala amma ana iya taksisin shi don in kore yunwa a ba ba don na koshi ba na cika ciki na taf to kenan kaga koshi mataki mataki na ba wancan koshi ba na in cika ciki na tab amma shine na in ci dan in kore yunwa amma ba dan na cika ciki na ba har na kai karshen koshi to kaga har na kai koshin koshi ana iya taksisin shi to shi na malaman usulul fiqh suke tattauna akan wannan mas'ala shin in ka zo da wani abu karkashin wannan illa ka warware ta ne ko baka warware ta ba to shine malam yake son ya ce wannan shi ne dan kokarin da zan yi don mas'ala ce wanda galibi wato ka'idodin ilimi suna da wahalar fahimta dole sai mutum kamar shi yasa kuke ganin mutane ba sa son koyon ilimin mukka na fahimtar ka'ida kamar yanzu ilimi na usulul tafsir yana da wahala ilimi na usulul fiqh domin sai an gane kuma a yi aiki da ka'ida sannan za a fahimta akwai ilimi na usulul fiqh mutane ba sa son aiki da shi kamar ilimi na usulul hadith kamar da wanda suke kira mustalahul hadith ko ulumul hadith an gane ko wato ilimi ne wanda ke tace hadisai shi ma yana da wahala ka gane shi kuma ka yi aiki ka fitar da yadda za a gane hadisan wannan duk suna da matsala irin ilimin nahawu ya za a yi magana da larabci a yi wasali ko da littafi bai da wasali a yi masa wasali ko ko kai magana ba kai kusuri ba irin ilimin sarf ka san ka'idodin shi ya za ka san asalin kalima ina fata ana fahimta ta sun qawaidul balagiya ka'idodin balaga yadda zaka iya gane wannan maganar ga ka'idar da ke cikin ta a wajen balaga to idan mutum bai gane bai karanta waɗannan ilmukan ba bai san waɗannan ka'idodin ba ya ma zai iya fahimtar abin da ake son a ce to shi yasa nake kira ga ƴan uwa na ɗalibai mu dage mu karanta ulumul ala gwargwadon iko ko da dai mu fahimci ka'idodin sannan kuma mu ci gaba da karatu don saboda mu fahimci karatun amma in ba haka ba da an faɗi abin da baka sani baka ce babu shi babu shi babu shi wannan kanka ne kake tsayarwa wuri guda domin ya kamata mai ilimi ya nemi ilimi ya tattauna akan ya san abin haka ne ko ba haka bane ba wai abin da ka jahilta baka ce ba haka nan bane ba wai duk abin da ka jahilta bane abba ilimi ba malam yace to hal huwa qadihun shin wai in an kai naqd na illa qadihun abu ne wanda ana suka fil illati a cikin illa a nuna wannan illa kenan ta tashi aiki ko ko alqawadih na illa kuma suna da yawa a cikin usulul fiqh ka karanta littafin usulul fiqh aw takhsisul laha ko ko takhsisi ne na illat domin masalikul illa kamar an yi takhsisul illa ne an keɓance ta ne ana nufin banda kaza banda kaza banda kaza ka karanta al illa masalikul illa guda goma waɗanda hanyoyi da su ne ake fitar da illa wanda kuma guda ne adda rauni cikin su almuhimmu bayani ne yana tun cikin ilimin usulul fiqh malam yace wa huwa ikhtilafun kathirun ma'rufun sabani ne mai yawa kuma sananne fil usuli amma wajen malaman usulul fiqh malam yace aqadahu ya kulla shi ma'ana yayi masa waƙe yayi masa wannan babi fi maraqi sa'ud a cikin littafin maraqi sa'ud alfiya ta usulul fiqh bi qawlihi da yace fi ta'dad al qawadih lokacin da ya kama jero abubuwan da suke suka fi dalili a cikin dalili ma'ana an ka kawo illa wato ba a saki a yarda cewa illa ce ko ba illa bace sai an dubi waɗannan alqawadih malam yace to da ya zo wajen ba wannan babi yace min ha an gane ko wujudul wasfi duna al-hukmi sammahu bin naqdi wa atul ilmi min ha yana daga cikin abin da ake suka cikin illa bayan hanyoyinta guda goma masalikul illa mun ci guda yana da rauni a ciki to min ha daga cikin abin da ke sa ayi suka cikin illa wujudul wasfi sai a samu sifa duna al-hukmi ba a samu hukunci ba to wannan matsala ne kenan yanzu misali a ce an samu Allah misali ya haramta giya saboda mi saboda tana sawon maye to sai a samu wani abu yana samun maye kuma sai mu ce ba haramun bane to kaga kenan an samu maye kuma ba a samu hukunci ba to kaga wannan illar ta warware wanda kuma ba haka nan bane duk abin da yake samun maye ko giya ce kai kwata da hura in ta yi tsami ko ta yi yamin da in an sha za ta samu maye ai ta koma mi ta koma haramun kaga kenan in an samu sifa ta sawar maye to an samu sifa ta haramci to shi na yace in an ka samu sifa kuma ba a samu hukunci ba to sammahu bin naqdi an malaman usulul fiqh suna kiran wannan an-naqdu an warware illat yace wani na samai suna wa'atul ilmi wanda sun fahimci ilimi jam'i ne na alwa'i wa'a ya fahimci abu da ainun wa'i ya fahimce shi sannan kuma wa'a ya kumshi abu an gane ko daga nan an ka samo alwi'a'u abinda ake sanya abubuwa a cikin shi kamar a ce burga mai ko bahu ko ko buhu ko abinda ya kama da haka to wa'atul ilmi waɗanda sun samu ilimi ko a ce malamai ko sun fahimci ilimi wa'a kuma na ana nufin wayewa wani lokaci alwa'i mutumin da ya wayi alwa'i wayewa wanda yana daga cikin abin da ake so ga musulmi wayewa a cikin fannoni daban-daban na addini da kuma abin da ya shafi al'amarin duniya da haka bincike ne mai yawa musulmi su waye a fagen ilimin addini a cikin ko cikin ilimin addini da fanni kaza da fanni kaza da shubuhoyin da za a iya kawowa musulmi su waye a cikin fannoni daban-daban na duniya ya za su yi mu'amala da kafirai ya menene ya za mu wayewa wajen irin shubuhohi da sharri da ake turo muna mu ga yadda za mu yi mu tsira an gane ko duka irin waɗannan abubuwan ana buƙatar wayewar musulmi a cikin fannin likitanci wayewar musulmi a cikin fannin wato tsaro wayewar musulmi a cikin fannin sadarwa wayewar musulmi a cikin ilimin wuka na duniya wayewar musulmi a ilimi na ƙere-ƙere wayewar musulmi a ilimi na shari'a ta duniya ma da abin da ya kama da haka musanna mu musanna su musan yadda zamu mai da musu raddi wayewar musulmi ga sanin ababen tarihin kafirai da irin matsalolin da ma suke fama da su wayewar musulmi a ilimin zamantakewa namu da nasu musan yadda zamu kare kamar kuma mu nuna musu su ƙarya suke yi wayewar musulmi a cikin dukkan wani fanni da ka sani da ilimi na rayuwa bincike ne mai faɗi wanda ɗaliban ilimi za su wato gabatar da shi malam yace to wala aktharuna inda hum la yaqdahu mafi yawancin malamai inji mai usulul fiqh wannan bai zai zamantowa qadih ba ba zai yi suka ga illa ba bal huwa takhsisun wa za mu sahahu sai suka ce a'a in an ka samu illa sai aka samu wani abu ya fita daga cikinta to su sun ɗauki cewa ba a warware ta ba takhsisun an keɓance ta ne wa za mu sahahu malin yace wa za ai kenan an shafe hadha ne harfu tambihi wa za wanga ra'ayin musahahu akwai malaman da sun ka inganta wannan ra'ayi wa qad ruwiya an malikin takhsisu amma an ruwaito daga imamu malik imamu daril hijra takhsisu ana keɓance illa in ya kul istinbatu lat tansisu in ya ko in ya kasance al istinbatu illan nan istinbatin ta an kai malamai na sun ka fahimce ta daga nassi lattan su ba wadda ta zo ce karara ba cikin nassi misali in Allah subhanahu wa ta'ala ce wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah don ku rabauta to nan kaga Allah ne faɗa karara wagga ba illa bace wadda fahimtar ta ne an kai amma akwai abin da za a iya fahimtar shi cikin nassi misali da Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin an yi tattalin wuta saboda kafirai to kaga nan lil kafirin ya nuna dan kafirai ne an ka faɗi wannan karara amma yanzu misali inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma kana lil mushriki an ya'muru masajid Allah bai dace ba ga mushrikai su yi mi su rayar da masallacai na Allah ko masjid Allah a wata qira'a an gane ko qira'a ta ibnu kasir da abu amr da yaqub sun karanta masjid allah in an ce masjid allah masallacin allah suka ce masallaci mai alfarma an gane ko shine abin da ake nufi wasu kuma sun kace masjid allah dukkan masallatai ma na allah domin mufrad ne wanda an kai idafa zuwa ga jam'i zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ay wa in ta'uddu an'amallahi la tuhsuha suka ce duk masallatai ake nufi wasu suka ce a masallaci mai alfarma to in an ka ce kuma masajid Allah qira'a ta jamhur masallatai kinan dukkan masallatai ko ko a'a wasu ka ce masallacin da ya mai alfarma ake nufi saboda shine alqiblar duk masallatai na duniya ko ko cikin shi akwai wuraren sujada daban-daban masjid masjid sai an ka kira shi masajid Allah amma dai duk dai masallatai bai dace ba ga mushrikai su raya su rayawa ta gini hissiya kinan wanda ake gani ko rayawa ta ibada don bai dace su yi ibada ba to wannan kenan illa sai wasu malamai suka ce abin da yasa Allah ya hana su li ishrakihim saboda sun yi shirka da Allah to kaga wannan illa ce istinbatin ta mun kai ba fadatta aka yi karara ba amma za a fahimce ta to ita ake kira illa mustanbata to in ka fahimci wannan akwai illa mansusa akwai mustanbata shi yasa shi Imam Malik ce in illa ce istinbati ne kenan ijtihadi ne aka yi ana iya ayi takhsisin ta an gane ko wato in istinbati ne wato wato in ya zama to istinbatin ta ne an kai tunda hankalin mutum na yi istinbatin ta amma la tansisu wadda Allah ya faɗa karar ita ba a yin tansisi akan ta malam yace to wa aksu hadha qad rawahu al ba'd wadansu malamai kuma sun kaga sabanin abin da Imam Malik ya faɗa kenan su sun dauki cewa ana taksisin illa wadda ta zo karar cikin Qur'ani amma wadda an kai istinbati ita ce ba a yin wato taksisin ta ba a kebance ta yace to wa muntaqa dhil ikhtisar an-naqd wa muntaqa zil ikhtisari kinan muntaka abinda an ka zaba zil ikhtisari kamar zance takaitacce an naqdu an warware ta in lam takul mansusatan in dai ba an faɗe ta ba nassi qarara bi zahirin nassi wanda ya fito qarara an gare walaysa fi mastumbitat bi zahirin kuma koda an yi tafsisin ta misali ga abinda an kai istinbati ba zai cutarwa ba malin yake cewa in ja ali faqdi sharti aw limamana a'a koda an yi tafsisin ta in ja alifaq da sharɗin in illa saboda wani sharaɗi ne bai cika ba aw limamana ko ko wani abu ne yazo ya gitta wanda ya hana wal wafqu fi misli al araya qad waqa wal wafqu dacewa fi misli al araya ga misli bai'ul araya in an kace bai'ul araya al araya jam'i ne al ariya kamar da ake cewa at tahaya jam'i ne tahiyya al hadaya jam'i ne hadiyya an gane ko da dai sauransu to al muhimmu nan anan da an kace al araya qad waqa yace ya abku misali na abin da ake son a ce al'araya an hana a sayar da ‘ya'yan dabino an gane ko sai in ya zan dabino ya bushe to sai aka bayar da cewa mutum yana iya karɓar wani nau'i na dabino wanda zai amfani da shi in dai bai kai munzirin wato mai yawa ba zai iya wato abin da nashi ya saye shi ko ya bayar ya amsa bashi daga bayar daga baya ya mayar yana iya mayarwa ma da bino busasshe alhali ko an hana a sai da danye da busasshe amma za a kaddara shi kirdadu to wannan wani uzuri ne ya gitta shari'a ta yi ruksa kenan sai mu gane cewa duk abin da ya zamanto uzuri ne ya gitta ko lalura ce ya gitta gitta ko sharadi ne abbai cika ba to wannan illa ba a cewa an warware ta a'a bata zo bane saboda wani dalili yasa bata cika ba kenan na ana iya taksisin ta wannan shi ne ni abin da ya bayyana gare ni game da abin da malam ya kawo wato na bayani to malam ya ce wal muhaqqiquna malamai waɗanda suka tabbatar shine tabbatar da bincike min ahlil usuli na daga usulul fiqh ala anna adama ta'siril illati rashin tasirin illa in kana li wujudi mani'in in an samu wani abu ne wanda ya hana illar ta yi aiki min at-ta'siri ta yi ta'siri a wintifa shartin tasiri ko an samu sharaɗi ya koru na tasirin abin bai cika ba fa wujuduha samun illa ma a takhallufil hukmi tare da cewa hukunci ya bai zo ba la yanquduha malam yace bai warware ta kenan ko illa ta zamanto nassi ce ta bayyana karara ko an yi istinbatin ta ne ba matsala bane in dai ya zamanto mi in ya zamanto an samu sharaɗin da bai cika ba ko an samu sharuɗa sun cika amma akwai abu wanda ya getto wala ya qadahu fiha bal yace bai zamantowa illa wanda za a yi suka a cikin wannan illa wa khuruj ba'd afrad al-hukmi hita sashin hita sashi cikin hukumci wanda ya haɗa kowa da kowa hina idin a wannan lokaci takhsisun lil illati an keɓance illa ne la naqdul laha ba an warware ba ba an warware ta bane to sai malam ya kawo misali saboda irin waɗannan bayanai na usulul fiqh dole sai an bada misali mutum zai ganewa yace kal qatl amdan kamar mutum ya kashe mutum da gangan udwanan don ta'addanci malin yace fa indahu illatul qisasi to in mutum ya kashe mutum da gangan shine illa za ta sa ai mai ai mai qisasi ijma'an duk malamai sun ijma'i akan wannan in mutum ya kashe mutum da gangan kashe shi za a yi malin yace to wala yaqdahu fi hadhihi illa amma bai sa ai suka cikin wannan illa takhalluful hukmi anha a samu hukunci bai cika ba bai zo ba ya ja da baya kenan takhallafu shine abinda bai zo ba kenan ba hukuncin bai tabbata ba za mu ce da Hausa fi qatlil walidi li walidihi in an samu uba ya kashe ɗansa li'anna ta'siraha malai ce domin tasirin ta mana aminhu mani'un za a samu wani dalilin da zai hana wa huwa shine wato kasancewar sa mahaifi domin al'ada bata gudana ba uba ya kashe ɗa sai dai ɗa ya kashe uba galibi saboda mi saboda shi uba kullun yana fatan dan shi zan wani abu ne a duniya shi yasa ake kawo kissa wani wani mutum cewa ya zo wajen sayyidina Umar yake cewa ya wahala kan mahaifiyar shi ne kuma kan mahaifin shi ko kuma ana ya kyautata wa iyayensa shin ya biya su wani abu daga cikin wannan kakane za a kyautamta irin kyautata da ya musu da kyautata da suka mishi sai sayyidina Umar yake ce mishi idan an kwatanta da takarta su akwai fage mai nisa har yanzu dalili kuma kai su suna su sun kyautata maka ne ba suna tunani suna tunanin ka zan wani abu kai kuma ka kyautata musu ne kana tunanin lokacin da zaka rabuwa da su kenan kaga da wanda yake kyautata maka yana tunanin ka zan wani abu da wanda yake kyautata ma yana jiran maraba da kai ya huta da kai kaga akwai matsala shi yasa za ku ga cewa wato irin waɗannan abubuwan akwai bambanci shi uba kullun yana son ɗansa idan wani abu ne kiran ba zai kashe shi ba shi yasa kuma za ku ganin qur'ani cikin ayoyin da suke nuna a kyautata ma iyaye suna da yawa suna da yawa saboda mi saboda ɗa yana zahin ƙoƙarin wato gajiya da mahaifa amma su mahaifa ba sa kokarin gajiya da da saboda su lokacin da suke kyautata mai suna cikin karfin su suna kokarin ya zama wani abu shi ko yanzu karfin shi ya fara kama duniyar ta fara fisgashi yana kokarin ya guje su shi yasa kuke ganin rashin imani kasashen turawa yanzu har ya kai za ku ga ana kai mahaifi a gidan mai zon da retret ba ruwansu sai yi wata shidda ko shekara ɗaya sannan su je ganin shi in ma ya mutu sun zo da wannan dan fulawar ranar iyaye sai a ce mai ai mutumin ya jima da mutuwa kaga shi kenan ma shi ya huta ina fata ana fahimta ta wanda kuma a BBC sun yi wani rahoto wanda aka ta kama tsofaffi a kasar Japan suna sata to a gaba kasar Japan an kama mutum yayi sata sai a kai shi gidan kaso sai aka ga sata ta tsofaffi ta yi yawa sai aka koma bincike saboda su ba irin mu bane sai aka gane ba suna yin sata bane dan talauci a'a ƴaƴan su ne babu mai kula da su sai su je su yi sata sai a kai su gidajen gwamnati inda ake kula da su wannan tura suke da irin wannan a kasashen mu za ku ga rashin imani ya kai inda mutum zai ɗaukan makami ya kashe mahaifin shi saboda yana da mulki ko yana da kuɗi ko yana da wani abu wanda yake son ko wani matsayi da ake ganin in an kashe shi za a samu wannan matsayin so nawa akai wannan har ya kai ba idan kana da talauci a kasashen mu kai dogon rashin lafiya to za ga mutane suna kuskus ya kamata ka mutu ka ba su wuri har wani mutum daga cikin mutane ma wanda ƴan uwansa suka turbuɗe shi da ransa yayi rashin lafiya ne na san ko yana da dan abu halin ya kare ko kaka wanda yake nuna cewa dama rashin lafiya rashin lafiya dole sai yan uwanka musamman kana kasashen waje yan abokananka kun je neman kuɗi ko wani abu suna dan taimakawa kai in an ka gaji sai a ce to yanzu kan ayo gida da shi a tattara kuɗi don an san wannan sai yan uwanka na jini shi yasa mai wasa da yan uwansa yana cikin hatsari sai aka kai shi a gida yanzu mutumin shi dai bai da lafiya aka je aka yi ta magani na san dai kuɗinsa suka kare na likita ya kare aka yi wanga na gargajiya ko aka yi na malamai da ake cewa tun da dama sai an kare na gwamnati na turawa na an je america an je rasha in ma akwai kuɗin an je duk inda ake zuwa da indiya da wane ne da dubai allah bai ba da lafiya ba sannan sai a dawo a yi na allah tun da shi na allah yanzu na za a yarda da shi bayan an yi wannan an kare babu an yi na gargajiyan ya kiya gashi allah ya masa tsawon rayuwa kai ran nan sai aka yi shawara wannan mutumin fa mu ya dame mu ya za a yi da shi sai aka ce a ɗauki mataki kansa kawai yan uwansa sai suka zo suka ce to yanzu abin da za a yi shi kenan kawai mutumin yana kwanci sai ya ga an abin da an ɗauke shi ana tafiya tun bai fahimta ba tunda ana ɗauka ne da karaga ba wai an ɗauka da mota bane tun bai fahimta ba sai da ya gane makabarta na za a shi sai yana saman wannan makara da ake cewa makara wadda ake ɗaukar mamaci ya fahimci wadaji ne za a kuma fahimci wallahi makabarta ne za a sai ya leko ya ce jama'a ban mutu ba da raina sai muka ce kakwai ta shi jama'a ya ce wallahi da saurata wallahi haka suka je suka turbuɗe shi yana kugi suka dawo su saboda talauci ne yake da shi ba kuɗi gare shi ba to komai kuɗin ne yanzu bai zai iya kun ba ai sun mahijin daɗin ma wato su turbuɗe shi haka suka turbuɗe shi da ran shi dan haka billahi alladhi la ilaha illa huwa ka kama Allah dan mutanen yanzu in sun ka gaji da kai wallahi za su turbuɗe ka da ranka kai hattara wannan lafiyar da kake gani wallahi makudan bidiyoyi ne Allah ya baka ka roki Allah ya ƙara tabbatar maka da ita ka samu abincin da zaka ci ko su kai ka kabari kana kai ma kana cewa baka mutu suna cewa a hita batun ka kawo ka ci baka abin da kai ba Allah kai mu na tsari to wannan kissa ce kuma wadda ta faru waƙi'iyan dan wanda suka aikata abin ɗaya daga cikin su yana zaune yana kuka idan ka ga yana kuka wannan abin ne yake tunawa lokacin da mutum yake ga musu cewa bai mutu ba sun sun kula shi ba suka je suka tubuɗe shi Allah kai mu da tsari to almuhimmu dai li anna ta'siraha mana mana'ahu minhu mani'un huwa al-ubuwa kenan uba galibi shine yake son kula da dace sanan in ya kashe ɗansa sai ayi tunanin za a kyautata masa zaton baban za ta saka ta saba sai an yi bincike a gani tana yiwa wajen kare kansa ne dan yana son kashe mahaifinsa da wuya kaji an ce uba ya kashe ɗa haka kawai amma kafin ka samu uba guda ya kashe ɗa zaka samu ɗa ɗari ko dubu sun kashe iyayensu saboda kuɗin dukiyarsu ko mulkinsu ko abin da ya kama da haka ko suna gada akwai abin da iyayen suka tare musu shi ko baka gane mahaifinka yana zama tuwa kariya gare ka sai da aka ce maka ya mutu duk mutanen da suka yi maka dariya da wanda suke kwarin su taimaka maka ko suke wani abu da ya kai ƙasa sun man ko gaisa da kai yanzu haka ba za su yi ba waɗanda kake ganin su ne na kud da kud da mahaifin naka ko matar da take ganin waɗanda su ne kud da kud da mijinta sai ta ga duk sun watsar da ita illa man rahimallah ashe kasancewa shaɗai da rai wata babbar kariya ce gare ku wanda ba ku san da ita ba Allah kai muna mai kyau to malam ya ce wa amma in kana adamu ta'siriha amma ita illa in ya kasance abin da ya hana ta tasiri lali wujudi mani'in ba a samu wani abu bayan sharuɗa sun cika ba wanda ya gitto ya hana kamar yanzu kasancewar mutum ya kashe mutum amma matsayin uba ne to nan za a sawo shakka cewa bai kashe shi ba ga banza au intifa'i shartin an gane ko koko ba a samu wato wani sharadi ba wanda bai cika ba to fa innahu yakunu naqdan laha malam yace a wannan lokaci zai zamanto kamar an warware wannan illa ne wa qadhan fiha sai ya zamanto mi sannan kuma ya zamanto an yi suka wato a cikinta wannan shine abin da malam yake son ya tabbatar da bayani akan shi akan wannan illa to amma kun san masaloli na ilimi suna buƙatar dalili kuma da bayanai sai malam ya ce walakin sai dai ya rido ala haza abin da zai gittowa akan wannan at-tahqiq wato tabbace ma zakarahu ba'd ulama abin da malamai suka ambata min anna qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala ذلك بأنهم شاقوا الله أتكن سورة الحشر آية تهدو wato waɗannan Yahuda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya masa umarni ya kore su daga Madina domin suna cewa ya kore Yahuda daga Madina amma ƴan uwan shi Makka da ya yi fatahu Makka sai ce izhabu fa antum tulaqa a'a su mutanen Makka sun musulunta kuma sun daina yakar addini su ko Yahuda munafikai ne kuma Allah ne yace huwa allazi akhraja alladhina kafaru min ahli kitab Allah ya fitar da su ma'ana ya ba da umarni duk mai suka zuwa ga wannan yana suka ne zuwa ga Allah to zalika wannan umarni da Allah ya bayar an ka kashe su aka kori saura bi annahum shaqullah suratul hashr saboda sun yi fito na fito domin shakka shine ya tsage to in abu ya tsage rabuwa bi shi kai Allah da manzon shi suna nan da mu'minai su ko sun yi wanga layin yace to bi annahum shaqullah sun saqaba ma Allah to illatul mansusatul liqawlihi illa ce wadda Allah faɗe ta ƙarara da faɗar Allah walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a in ba da Allah ya kaddara ya rubuta akan su aljala'a a kore su ba la'azzabahum da Allah ya azabtar da su suratul hashr aya ta uku malam yace ma anna hadhihi illa tare da wannan illa cewa qad tujadu ana iya samun wannan illa mutum ya saba ma Allah kenan wala yujadu ma udhiba bihi banu nadirin sai ka isa kuma Allah bai mai irin azabar da waɗannan banu nadir ba na Yahudawa min jala'in na korasu su fita au ta'azibin dunyawiyin ko Allah ya azabtar da su wata azaba ta duniya wa huwa yu'ayyidu yace wannan yana karfafa maganar waɗanda suka ce kauna naqdil illati wato cewa warware illa takhsisan mutlaqan takhsisi ne la qadhan mutlaqan sake ba wai sai an kawo su sharuɗa ba kenan takhsisi ne an kama illa la qadhan ba kuma suka bane gare ta Malin ya ce to wayu jabu an haza za a bada amsa ga wannan bi anna ba'd al muhaqqiqina waɗanda sashen masu tabbatar da mas'aloli min al usuliyin na daga malaman usul fiqh qala sun ce inna tahqiq al mazkura wato wannan tahqiqin tabbatar da wannan abinda anka ambata mahalluhu yana tabbata ne fil illati al mustanbata a cikin illa wadda an kai istinbatin ta dunal mansusati badda ta fito qarara suka ce wa hadhihi mansusatun wannan kuma ai an fitar da ita karara kama qaddamna fi abiyatil maraqis saud fi qawlihi kama yadda ya gabata a cikin baitutuka na maraqis saud wa laysa fi mastunbitat bi da'irin ai takhsisi a cikin illar da anka istinbati ba mai cutarwa bane in ja'a li faqdi shartin aw lima mana in dai illar ta zamanto wato faqdi shartin an rasa wani sharadi aw lima mana ko ko abin wani abu wanda ya gitto bayan sharuɗa sun cika ya hana malin yace to hadha mulakhasu kalamil ulama wannan shine takaitaccen magana ta malamai wa hujjaju wa hujajihim fil mas'alati da hujjojin da sun ka bayar a cikin wato wannan mas'ala din to kenan malam yake cewa wallazi yadhharu rujhanuhu bid dalili abinda yake tabbata da dalili huwa al jam'u bainal adilla shine a yi jam'i tsakanin dalilai waɗanda malamai suka kawo waɗansu sun ce ahlul fatra suna wuta wasu suka ce a'a su ahlul fatra ba sa wuta to kenan yanzu ya za a yi a yi jam'u tsakankanin waɗannan maganganu guda biyu tunda an riga an kawo dai maganganu na zancen illa mustanbata da ba mustanbata ba duk da yake har cikin alqur'ani ya zo illa mustanbata an yi taksisin ta malam yace to wallazi yadhharu rijhanuhu bid dalili abinda yake bayyana ta fuskar dalili هو الجمع بين الأدلة شيني أحد دليلي لأن الجمع واجب إذا أمكن واتو جمعي كما أحد ما أنا نسوشي واجبيني lokacin da duyayi ko tsakanin aya da aya ko tsakanin hadisi da hadisi ingantattu ko tsakanin aya da hadisi malam yace bila khilafin ba tare da wani sabani ba kama ashara fil maraqi kama yadda ya ishara cikin littafin maraqi bi qawlihi wal jam'u wajibun idza ma amkana yin jam'i tsakanin dalilai ko wato nasoshi ko ma ra'ayuka da malamai suka kawo wajibi ne idan dai yana yiwuwa a hada su wa wajhul jam'i baina hadhihi al adilla hanyar da za a bi a hada waɗannan dalilai huwa udhruhum bil fatrati malai ce shine ai musu uzuri da fatra an gane ko kenan tunda wani manzo bai zo musu ba waɗannan dalilai da an ce an ɗauko alkawali tun a cikin alamu zar a cikin tsatson annabi adam da kuma waɗannan dalilai na hankali ba za su isa ba cewa sun zo duniya sun ga Allah ya halicce su Allah ya halicce abubuwa da dama duk halittun Allah suna nuna kuma akwai wanda yi su kenan akwai Allah waɗannan ba za su isa ba malam yace wa imtihanuhum yawmal qiyama amma za a yi musu jaraba ranar tashin alkiyama bi iqtihamin nar a ce su kutsa ma wuta ko su fada a cikin wuta faman iqtahamaha duk wanda ya kutsa ma wannan wuta ya shige ta dakhala aljanna sai ya shiga cikin aljanna wa huwa alladhi kana yusaddiqu ar-rusul shine wanda zai gaskata manzanni law ja'athu fi dunya da sun zo mishi a duniya wa man imtana'a wanda kuma ya kiya uzziba bin nari sai Allah mishi azaba da wuta wa huwa alladhi kana yukazzibu ar-rusul shine wanda zai karyata manzanni zai kasance zai karyata manzanni law ja'athu fi dunya imma manzannin sun zo masa a duniya li'anna Allah ya'lamu ma kanu amilina domin Allah ya san abin da za su aikata law ja'atuhum ar-rusul imma manzannin sun zo musu a nan duniya wa bi hadha al-jam'u da wannan hadi ne tattafiqul adilla sai dalilai su hadu gaba ɗaya fa yakunu ahlul fatra sai ahlul fatra waɗanda manzanni ba su zo musu ba kenan tsakanin annabi da annabi waɗanda gargadi ba zo musu ba ma'zurina za a yi musu uzuri wa qaumun minhum min ahlin nar akwai mutane daga cikin su yan wuta ba'da limtihan bayan an jarrabe su wa qaumun minhum akwai su mutane daga cikin su min ahlil jannati suna daga cikin aljanna ba'dahu aidan bayan an jarraba su malam yace wa yuhmalu kullu wahidin min alqawlaini sai a dauki kowace magana daga cikin maganganun nan guda biyu da malamai suka yi ala ba'd minhum akan sashen su waɗanda an kace yan aljanna ne ko yan wuta kenan sashen su yan wuta sashen su yan aljanna alima Allahu masirahum Allah ya san makomarsu wa a'lama bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanar da annabi makomarsu fa yazulu ta'arud daga nan wannan ta'arud cin karo da juna sai ya gushi kenan sai zamanto ko da an ce ana azabtar da su cikin kabari Allah ya san waɗannan ba za su aikata aiki na gari ba illa abu guda zai zamantowa to me yasa za a yi musu azabar ba a yi jarabawar ba to kuma wannan sai ya zamanto a'a saboda Allah ya san makomarsu shikenan babu wata matsala sannan kuma tunda ana musu azaba cikin kabari kafin a jarraba su misali in mutu cikin kabari tunda an faɗi ana musu azaba cikin kabari sashi daga cikin su sannan kuma bayan wannan muna iya cewa su waɗanda an kace ana musu azaba ba a sani ba ko suna daga cikin waɗanda manzanni suka zo musu ba su karɓa ba waɗanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shuɗe daga cikin kabarin su sannan wannan zai sa ko mu yi taksisin cewa kiyama da an kace rana ce ta karɓar sakamako duniya wurin aiki ne to banda ahlul fatra tunda su za a umurce su to kinan su taklifin su taksisi ne sai a yi taksisin shi da cewa banda ahlul fatra su da ba a yi musu ba a turo musu wanda zai musu gargadi ba kinan da haka ba a cewa da duniya gidan aiki da lahira na sakamako banda ahlul fatra waɗanda sakonnin manzanni bai zo musu ba ina fata an fahimce ni malam yace to wad dalilu ala hadha jama abin da yake nuna wannan hadin da muka yi na nasoshi ma'anan nasoshin wurudul akhbari bihi anhu sallallahu alaihi wasallam saboda labarai dalilai hadisai sun zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam qala ibn kathir ibn kathir yace ad-dimashqi kina al-mufassir akwai ibn kathir al-makki al-qari sai an bambanta tsakankanin su malam yace fi tafsiri fi tafsiri qawlihi ta'ala lokacin da yake tafsirin fadar Allah subhanahu wata'ala wa ma kunna mu'adhibina bamu kasance muna azabtarwa ba hatta nab'atha rasula har sai mun turo wato manzanni wa ma kunna mu'adhibin bamu kasance muna azabtarwa ba hatta na ba'atha rasula har sai mun turo manzanni ba da an saqal ahaditha malam yace bayan ya koro hadisai ya bijiro da hadisai addallata waɗanda suke nuna ala uzrihim waɗanda za a yi musu uzuri su ahlul fatra mutanen da manzanni ba su zo musu ba har suka rayu suka mutu an gane ko ala uzrihim wa imtihanihim yawm alqiyama yan nuna akwai uzuri gare su kuma za a yi musu jarabara ranar tashin alqiyama raddan ala ibni abdul barri lokacin da yake raddi akan ibnu abdul barr an gane ko ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman malikiya ya ce ta da'ifa a hadisa uzrihim domin ya da'afa dukkan hadisan da suke nuna uzrin su ahalul fatra wa imtihanihim kuma ya nuna ba za a wato yi musu imtihani ba jarabawa an gane ko shi ibnu abdul bar mai taqiqin wannan littafi yace kadiba cikin littafin wato ibnu abdul bar al-istizkar babban littafi ne na fiqhul malikiya na ibnu abdul bar ya nuna mujalladi na takwas shafi na ɗari hudu da hudu sannan ya rubuta kuma kadiba cikin at-tamhid sharhi da ya mamu wadda babban sharhi na muwatta wanda kuma yace mujalladi na 18 safha 130 nan ne ya kawo shi amma da ya kawo babin da abin zai fi fitowa a fili saboda buga littafi da wani lokaci zuwa wani lokaci yana bambanta amma da babin ya faɗa da abin zai fi fitowa a fili wallahu ta'ala alam almuhimmu kenan ibnu kasir yace ma nassuhu ga nassin magana ibnu kasir game da raddi ga ibnu abdul bar wal jawabu amma qala amsa daga abin da shi ibnu abdul bar ya faɗa anna ahadith hadha al bab hadisan wannan babi inji ibnu kasir minha ma huwa sahihun akwai wanda ya inganta kama nassa ala zalika kasirun min a'immatil ulama kamar yadda malamai da dama suka yi nassi akan wannan wa minha ma huwa hasanun akwai wanda hasanun ne ma'ana ya zamanto hadisi ne ingantacce amma bai kai waɗancan ƙarfin inganci ba shine hasanun ko hasanun li ghairihi ko kuma hasanun li zatihi kenan wa minha ma huwa da'ifun akwai hadisin da da'ifi ne na nuna za a yi musu jarabawa amma ya taqawwa bis sahihi wal hasani yana karfafuwa da sahihi da hasan sai zamanto hasanun li zatihi ko hasanun ko sahihun li ghairihi domin hasanun hasanun in sun kai yawa sai zamanto sahihun li ghairihi in kuma hasanun da'ifun da'ifun sun kai yawa sai su zamanto wato hasanun li ghairihi kamar da malamai suka faɗa wa idza kanat ahadithul babil wahidi idan hadisan babi guda sun ka zamanto muttasilatan sun haɗu da juna muta'adidatan suna karfafa juna ala hadha namat akan irin wannan tsarin afadatil hujjatu za su bada cikakken hujja inda naziri fiha ga wanda yake kallo abinda ibnu kasir ya ce malam yace intaha mahallul ghardi bi lafzihi ma'ana iya wurin da nake da bukata game da wannan mas'ala kenan yake nufi ya kai karshe da lafazin kuma ibnu kasir ya cira to wannan magana in kana so kana iya komawa malam yace summa qala sannan yace inna hadha qala bihi jama'atun min muhaqqiqil ulama kuma wannan ra'ayin da yawa daga cikin jama'a ta malamai wanda suke tabbatar da ra'ayi masu wato zurfin tunani da bincike sun tabbatar da wannan wal huffazi da kuma huffaz masu har da cewa ana nufin huffaz ilm ko kuma huffaz na hadisi nan ba wai ana nufin huffaz na haddace alqur'ani ba duk da yake tana yiwa sun haddace alqur'ani sun haddace hadisai kuma sun haddace mas'aloli na ilimi wan nuqadi da masu naqadi inji malaman zauri naqad shine a bambance mas'aloli wanda sun ka inganta da wasu inganta ba ko kuma ai sharhin abu don a bambanta abin da yake daidai da wanda ba daidai ba malam yace wa mahtajja bihi al-ba'd abinda waɗansu sun ka kafa hujja li raddi hadhihi al-ahadith don su maida waɗannan hadisai min anna al-akhirata cewa ita lahira daru jaza'in gida ne na sakamako la daru amalin ba da gida ne na aiki ba wabtila'in kuma ba gida ne na jarabawa ba duniya ce a gidan aiki gidan jarabawa fa huwa mardudun min wajhaini malam yace to za a maida shi ta fuska guda biyu anna wato al'awwalu na farko anna zalika la turaddu bihi nususu sahihatu anhu sallallahu alaihi wasallam irin wannan ba a wannan magana ba a mayar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ita walau sallamna mala yace da mun ma mun saki a saki irin na wato kamar abin ce an saka an saki an saka maka a magana umuma ma qala a ce dukkan abin da an ka faɗa na cewa min annal akhirata laysat dara amalin cewa lahira ba gidan aiki bane lakanatul ahadithul mazkura da hadisan da anka ambata tun da sun inganta mukhassisatan lidhalika umum za su yi taksisin wannan umumi athani na biyu anna cewa mu la nusallimu intifa al-imtihan fi arsatil mahshar ba mu yarda ba ma da cewa ba za a yi jarabawa ba a ranar tashin alkiyama farfajiyar kiyama kenan inda za a tayar da mutane bal naqulu za mu ce dallal qati'u alaihi akwai dalilin da ma ya tabbatar da wannan li anna Allah ta'ala domin shi Allah sarraha madaukakin sarki ya bayani qarara fi suratul qalami a suratul qalam an gane ko bi annahum yud'auna ila sujud za a kira su zuwa ga sujada fi qawlihi a inda Allah ya ce jalla wa ala madaukakin sarki mai daraja yake cewa yawma yukshafu an saqin ranar da yukshafu an sakin wasu ka ce kenan da al'amura za su za su karfafa domin an ce an wato an zare zamce kenan kama an an an zare wato kwabri kenan ma'ana an shirya ma aiki ko kuma gudu kenan wasu ka ce yau yukshafu an sakin ranar da Allah zai bayyana da wato sakin shi wato daga daggansa ko kuma ce korin sa to amma waɗannan suna daga cikin ayatu sifat a wajen ahli sunna yaya ne saqa na Allah subhanahu wataala suke ba mu sani ba kuma mu san yadda za a yi ba ya dai faɗa mu mun fassara amma kaifiya mun burta ga wajen sani wajen ubangiji wa yud'auna ila sujud za a kira su zuwa ga sujada suratul qalam aya ta 42 malin yace wa ma'lumun abu ne sananne anna amrahum bis sujudi umurta kafirai da su sujada taklifun wato umurni ne na taklifi an dora musu wani aiki ne na shari'a fi arsatil mahshar a farfajoyi na kiyama wa sabata ya tabbata fi sahihi a cikin sahih anna al mu'minina su mu'minai yasjuduna yawm al qiyama kinan ma umurnin ya shafi musulmai da kafirai anna al mu'minina su mu'minai yasjuduna za su yin sujada yawm al qiyama ranar tashin alkiyama wa annal munafiqa shi munafiki la yastati'u dhalik ba zai samu ikon haka ba wa ya'udu zahruhu sai bayan shi ya dawo an gane ko kas sahifatil wahidati kamar dai sahifa abu wanda yake takarda daya wanda zai zamanto ba ta iya lankwasawa ko ko abu wanda yake wato bai daya wanda yake tsayayye wanda baya dawowa tabaqan wahidan wato tabaqan wahidan kamar a ce abu dai miƙaƙƙi shine wato wato abin nan kullama arada sujud duk lokacin da kafiri ya so ya dawo kharra li qafahu sai ya fadi ta bayansa qafa wato kokuwar baya kenan kenan sai zamanto ban shi kamar sahifa ne ana iya cewa wato nan sahifa takarda wadda a tsaye ko kuma a ce sahifa kamar wato wani karfe ne wanda a kwance wanda baya lankwasuwa an yi shi kamar takarda malam yace to wa fi sahihaini yazo a cikin sahihaini fi rajul alladhi yakunu akhir ahli an-nar khurujan minha wanda shine mutun na karshe wanda zai fita daga cikin wuta ta anna Allah ya'khudhu uhudahu Allah zai karbi masa alƙawali wa mafiqahu da kuma wato alƙawulla kenan Allah yas'al ghayra ma huwa fihi kai ya sake tambayar Allah wani abu wa ya takarraru zalika miraran ya sake roƙon Allah wa ya ƙulu Allah ta'ala Allah zai ce wannan mutumin yabna adam ya kai dan adam ma aghdaraka mi yafika yaudara thumma ya'zanu lahu fi dukhul janna sannan Allah ya masa umarni da shiga aljanna an gane ko wannan hadisin malam mai tahqiqin wannan littafi yace Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi na shi wannan mutumin wanda zai fitar daga cikin wuta na ƙarshe wato hadisi na 806 da kuma hadisi na 6573 da hadisi na 7430 wato da bakwai kinan a hadisi na Imam al-Bukhari wanda yake ana maimaita su sannan in ka diba cikin sahihi Muslim ya zo a hadisi na 182 hadisi ne na Abu Huraira sai mutum ya koma can wa ma'lumun malin yace anna tilkal uhud waɗannan alƙawulla wal mawathiq da ya ɗauka taklifun abu na wanda Allah ya dora mishi fi arsatil mahshar a cikin farfajiyoyi na kiyama an gane ko kina a kiyama a ranar tashin alkiyama kina wanda ya nuna akwai taklifi wanda zai roki Allah ya ce Allah in ka bani kaza daga nan in Allah ka dan bani kaza daga nan wuri kaza in Allah ka raba ni da wuta to daga nan ban sake roƙon ka da ya kawo wannan wurin ya ji zafi sai ya sake roƙon Allah Allah ya ce in ni ba ka kawo ka bakin wuri kaza ba za ka kira roƙo ya ce Allah ba zan sake ba sai kuma Allah ya sake ba shi wannan abin kuma shi kuma ya sake roƙon Allah to shi ne dai wannan irin alƙawulan da nasoshi suka zo mai so yana iya koma cikin wannan wurin ya ga waɗannan hadisai sannan kuma hadisan da suka nuna mutum in yayi sujada kafiri zai koma wato ya faɗi kamar wato kamar karfe ne wanda yake an miƙe shi an gane ko hadisi ne wanda in ka diba cikin sahihul bukhari in ji mai tahqiqin wannan littafi hadisi na 4919 da hadisi na 7439 imam muslim ya fitar da shi hadisi na 183 daga hadisi na abu sa'id al-khudri ina fata an fahimce ni malam ya ce wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to yan uwa musulmi wannan mas'ala ta ahlul fatra wato ta zo karshe tare da bayanan da malam ya kawo wanda yake nuna shine ra'ayi na tsaka-tsakiya wanda wato an ka dauka kenan ko da an ce a yi musu azaba cikin kabari ahlul fatra waɗanda an ka san ba za su yi imani bane wannan kuma shi da alaka da ƴaƴan mushrikai da ake zancen shin su yaya makoma su ƴaƴan mushrikai aka ce su za su koma ne cikin aljanna saboda su ba dubara musu takalifin komai ba da su da ƴaƴan muminai waɗanda su ma za su bi iyayensu tunda Allah ya ce walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin in dhurriyyatu ta bi su to ƴaƴansu waɗanda ba su kai balaga ba su ba za a ɗauke su matsayin musulmai sai dai ƴaƴan mushrikai waɗanda suka ce ba za a za a sa su ne tare da iyayensu su ma a yi musu hisabi dan Allah ya san in ma sun girma sun balaga shin za su bi annaba ko ba za su yi annaba wasu suka ce a'a tunda ba su balaga ba su za a sa su ne cikin muminai su ne za a kai wato khadamu ahlil janna hadisi wanda ya nuna cewa ƴaƴan mushrikai za su zamanto kenan masu hidima ne ga ƴan aljanna ya tufu alaihim wildanun mukhalladun kenan ko da akwai yara a cikin aljanna su waɗannan yaran za su zamanto su ma tare da waɗannan kamar yadda akwai mata a duniya kuma akwai hurul ain waɗansu malamai sun tafi akan wannan ra'ayi waɗansu kuma sun da'afa hadisin da ya nuna cewa su za su zamanto masu hidima ga ƴan aljanna suka ce za a yi musu jarrabawa ne tare da iyayensu wanda ya bi ya shiga wannan wutar zai shi aljanna wanda kuma bai bi ba zai je tare da iyayen shi zuwa ga wuta domin Allah ya san abin da zai aikata wannan shine bayani na ƙarshe a ƙarƙashin wannan mas'ala duk da yake ta yi tsawo wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh